أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين mun yi bayani a baya na kitsa waɗansu bayan Allah suka guduwa annoba saboda suna tsoron mutuwa da suka fita suka gudu bayan sun yi nisa da garin sai Allah ya ce su mutu sai suka mutu aka yi kitsan annabi ilu wa ibn shamwilu da dawo da kuma wato yakin da ya faru tsakanin musulmi wato su faru da kenan da su dawo da kuma jaro wannan bayanai duka da aka yi na abubuwan da suka faru na mamaki na kisan bani isra'ila din nan shine Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna yawanna cewa tilka ayatu sai wannan kissa da kaji ya Rasulullahi na waɗannan bayan Allah ayoyi ne na Allah nasluha alayka bil haqqi muna karanta muku su da gaskiya babu kaulani babu tarafi yadda kaji abin nan haka yake babu ko shakka daga Allah yake ba za a ce maka fi kaulani ba saboda an ce fi kaulan to wannan maganan mutane sai ta cikin wannan duka magana na mutane amma wannan Allah ne da kansa yake maka bayanin nan a cikin wannan alqur'ani wanda aka zo da shi da gaskiya yana cewa bi haqqi anzalnahu wa bi haqqi nazal da gaskiya muka zo da shi shi wannan alqur'ani kuma da gaskiya ya sauka haka wannan kisa na bayan Allah da suke karanta maka dinnan ya rasulullahi gaskiya muke gaya maka san santa sai ga ayatul ba zuwa alaikul haq kuma karanta maka da gaskiya babu ko shakka a ciki wa innaka ya rasulullahi wallahi kai dinnan nabi da mursalin saboda wajen suna shakkan hankalcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah ne ya rantsa za ta sai ce wallahi ya rasu na kai din nan kana cikin manzanni sallallahu alaihi wasallam kuma kai ne shugaban yan annabawa kai ne kuma imam dan biya da mursalina ya to limanin annabawa da manzanni duka kai ne wato limanin su kai ne jagoran su kuma kai ne shugaban su sallallahu alaihi wasallama wannan an je lahira kai ne za ka zama shaidu wato shaida na al'ummarka saboda mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne ke yin al'ummatai idan al'ummatai suka ce a to ya ubangiji waɗannan da wani zamani da su ba a ina suka san mu har za su yi mana shaida sai Allah ya ce to kaji kun ji abin da suke faɗa ko kuna da shaida mu ce kwarai ko muna da shaida shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to in abu ya zaka manzo Allah ya kare shine Allah ya ce fa kai bai zaji na kullu ummatin mujahidin وجينا بك على هؤلاء شهيدا ناقل والله كتبنا لمن المرسلين ثلاث يوم الزني صلى الله عليه وسلم
تلك الرسل فضلنا بعض
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Allah ya ce ya zo da wani naka da mutum murtali da wallahi ke ina kana cikin manzanni to kada ku ci an ce manzon Allah na cikin manzanni ku yi zamani shi ordinary manzo ne a'a ai manzannin an tambaya ta sallallahu alaihi wasallama manzanni nawa ne yace su tare uku ne da goma sha uku to su din ba wai dukkan su dai bane a'a waɗansu sun fi waɗansu تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والثاني كون من ذلنا لكجي annabi ya gaya mana su ɗari uku da goma sha uku ne aka aiko wasu to duka waɗansu kuma sun fi wasu ba wai kansu da yi bane yadda yake annabawa waɗansu sun fi wasu walakan fasalna ba da nabiyina ala ra'ab wa atayna dawo da zakura kaga annabawa su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu amma ba duka suke kansu ɗaya ba a cikin wannan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudun nan Allah ya zaɓi ɗari uku da goma sha uku ya bai da su manzanni a cikin wannan ɗari uku da goma sha uku shi bambancin annabi da manzo annabi a kan kansa ya san shi annabi ne amma ba a matsayin suke kira kowa ba amma manzo shi annabi ne ko manzo ne amma an masa izini ya kira waɗansu شيء ما نمت سوى كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا كون منذ النبي لي أما وكون النبي لي منذوا أكيد لا يقول لكم جاءوا لنا wanda suke manzanni Allah ya fi bidiyo guda ashirin da biyar a cikinsu wanda ya kawo sunayen sarkin alkur'ani da girma a cikinsu sai zaɓi mutum hudu ko biyar ya zai mutum biyar ko manzanni biyar a cikin zama ko ashirin da biyar din nan ya zaɓi ke yake wannan su ne ulul azmi min ar-rusul su ne suka fi kowa a cikin biyar din sai ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zama shi ne jagoran su kenan kaga wanda za ya zama zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'innan annaba da suke zuwa shirin da biyar Allah yana gaya mana a kiso da al'ari yana cewa duk wata jina hajji na Ibrahima Allah qaumi narfau darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl min zuriyati dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا العالمين وكذا وأن آيوي ألا يكون أنما هو مشاك فكجيري سورة مجابة بينهم سورة وإسماعيل وإدريس وذا الجبل كذا أنت أبو أشريكيا سنن آه annabi annabi adam bai zo ba Allah ya adam uskun anta wa zawjuka jannata wa ila ali aqaw nuha wa ila thamud aqaw salih wa ila madyana aqaw shu'aib wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaga sun da kana 25 su ko wannan cikin rasulun nan su ne Allah ya fara mana jagoransu shugabansu shugaban mu annabi muhammad yana cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa isa min ulati min ar-rusul to wannan annabawa kaji dai an fifita waɗansu a kan waɗansu yadda mu mutane ba ɗaya muke ba waɗansu sun fi sun fi waɗansu mun daraja da inda Allah to su ma haka annabawa suke su ma haka manzanni suke waɗansu sun fi wasu tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd wayannan manzanni ya rasu wallahi mun fifita waɗansu a kan waɗansu kamar yadda muka ji a ciki. Minu daga cikin su wanda muka fifita mun kallaman ba akwai wanda suka yi magana da Allah wane ne wanda ya magana da Allah ta hanyar wahayi shi ne annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya yi magana da Allah ne ba wai magana kawai ba kaga Musa ya yi magana da Allah ya yi magana da Allah sai ya ji daɗin magana sai ji Allah yana so ganka Allah ya ce Musa ba za ka gani ba amma sai Muhammadu Allah ya sallama sai da ya je ya gana da Allah kuma ya ga Allah din an tambayi Abdullahi bin Abbas shin annabi ya ga Allah sai ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu sai numfashin da ya ɗauki ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi sai aka ce ba an tambayi sai da Aisha kuma mu ya radiyallahu anha shin annabi ya ga Allah sai bai ganshi ba sai ce ai dama ita an ce rubin ilimi aka bata na haka wannan yana rubin da bai sani ba to kaga nan bambancin annabi Musa da annabi Muhammad shi maganar Allah duk nan mu da muke nan kai dukkan dukkan mu ba wanda bai ji maganar Allah ba amma su ma'alamin zirri duk da mu zo duniya duk muna tsara muna tsara muna rayuka a gaban ubangiji sai Allah ya ce mana alastu li rabbikum annabi Muhammad sai fara qalu bale to gaba ɗaya sai muka amsa mutanen kirki suka ce bale wanda ba na kirki ba ko suka amsa da wani abu kolobul to duk wanda ya ce bala din nan to zai zama musulmi mutumin kirki to zai ya zama annabi Muhammad shi ne a gaba sai wanda ke kewaye da shi annabawa ne masu nesa da tikai ne sannan shahadawu sai zalihai mominai musulmi sai kuma munafikai sai kafirai suke hara da wanda suka ce babu Allah haka sau sauri yake tafiya sai za za ka ne ke sau ɗaya ne bayan an ce bale ya lafi to a hannun juna kowa ne ya kusa da shi bai ce wai yau kusa ba a hajji juna sai zai ba ga annabawa annabawa suka hajiya sun fita zo ne a kusa da su siddiƙai siddiƙai suka hajiya suka zo ne kusa da su su a zaba haka sariya ya haka har zo kan mummai sai dai daga baya kuma su ana wawa sai ga a ya kuli da hayyar mai mai yi mai kuli da mai yi da biyar hayi musulmi ya ji kafiri kafiri ya ji musulmi to haka aka yi duk wanda baban sai mana shiga sauri kafin ya je ya je shi wani haihuwa kuma duk iya abin da ka je nan a wancan lokaci sun kallo duniya sai ka haifi to da aka zo duniya sai ga mutane kowa yana kokari ya tuna wancan murya da ya shiga ubangiji saboda daɗin ta sai da za a ga suna jin karatun alfahari wasu na jin gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu na jin yawan bayan Allah wasu zikirori wadansu har ma waƙoƙi suke ji irin na Indiya irin na Sudan irin na waƙoƙi na music haka dai kowa wai na kokari ne ya tuno wancan rana na halatta barku Annabi Musa alaihi salam da ya yi magana da Allah ya ɗauki dogon lokaci in yi magana da amai yake saboda daɗin magana Allah to wannan dalil da ya dace ce yana so ya Allah ne amma da sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ya tsaka ya ce Allah ya masa wahayi ga mutum ya masa wahayi har yau ba wanda ya sani wa wa ila abdihi ma ba shi annabi Musa ba sai da kiji kiji ya ya suma da dutse ya zama gari amma manzo Allah wa kana qaba qawlaini aw asli fa wa ila abdihi ma ba ما كذب الفؤاد ما رأى أبصارنا ولا ما يرى har ina ka ce a ma za ga albasar ko ma tsaba shi da da ko kadawa da yi ba balle a ce ga su ma sallallahu alaihi wa sallam to haka Allah malaukakin sarki bibi ta bayan ta minhum man kallama Allah a cikin su akwai da suke magana da Allah kamar annabi Musa kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamar annabi Adamu tunda shi ma Adamu ai Allah ya magana da shi inda yake zai koya masa wa allama adama da ma kullaha tunda adam almajin Allah ne ba ga dan haka Allah ya magana da shi ma to wai nan su ne wanda Allah ya magana da su ta hanyar mu sha ba ko hanyar wahayi amma ta hanyar wahayi ai yau dukkanin annabawa ma Allah ya yi magana da su ta hanyar wahayi ko ta hanyar ilhama minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahu darajat akwai kuma wanda aka fifita darajar aka ɗaukaka darajar su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa ta fi dukkanin al'ummai kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas addininsa ya fi dukkanin al'ummai ya fi dukkanin addinai alqur'ani ya fi dukkanin littafai zamaninsa ya fi dukkanin zamanai sallallahu alaihi wasallam to kaga nan Allah ya dawo da darajarsa kuma shi ne karshen zuwa shi ne farkon shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne karshe a cikin annabawa ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي هو خاتم النبي shi ne shugabancin annabawa kuma idan aka je lahira shi ne farkon wanda za a ba wa ceto shi yasa manzala yake cewa mun gode wa Allah na na akhiruna awwaluna mu ne na karshe a zuwa ko mu ne na farko a shiga aljanna kaga wannan duk nau'i ne na fifitawa da girmamawa ɗaukakawa da darajantawa murabawa ba mu zarga ba a sai na yi sanda wani mai bayyana ne kuma a sami isa shi da muka kawo shi bane da uba sai ruwa kawai mun ba shi ayoyi bayyanannu hujjoji yankakkun hujjoji cewa shi manzon Allah ne bawan Allah ne shi ne wa umru lakma wa labrata wa wuri mutum ne yana makarta yana warkar da guragu da makafi da kutare har mutum ma ya mutu yana yana raya annabi sun ji ta wannan miliyoyin sa shi ya zace a wani ya isa da wajen wani bayyana mun ba wa isa dan maryamu hujjoji bayyanannu ya kafu cewa shi albawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane falau Allah bai wa yanna ruhul qudus ko mun karbabe shi da ruhul qudus wa jibril alayhi salam din da yake yana tare da shi walau sha Allah da Allah ya ga dama da dukkan duniya sun zama mu'mini sun yi imani amma Allah bai shirya ba kana nasu ummatan wahida wa sallallahu nabiyina mubashirina wa mundirin ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين da Allah ya gada ma duka duniyar nan zai zama musulmi amma bai shirya haka ba bai tsara haka wasu wani wata ala da Allah ya zo makzar da zai min bada min bada ma jawo kuma bayyana ai da ba su yi yake yake su kakkashe junansu ba min bada min bada ma jawo kuma bayyana bayan waɗannan annabawa sun zo musu da hujjoji bayyanannu gamsassu wanda suke bada cewa daga Allah suke min ba ma ja su bayyana bayan wato hujjoji bayyanannu sun zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani dama sabani kan tafiyan nan adam ne haka Allah ya halice mu yadda ya halice mu daban-daban to haka halayen mu suka zama daban-daban kowa da irin halinsa kowa da irin ɗabi'arsa walakin asalafu sai dai bayan an gaba sun tafi sai ya zama su samu saɓani tsakanin waɗansu sai a kan hanya daidai waɗansu kuma sun saki hanya ومنهم فلا منع daga cikinsu akwai wanda ya kan imaninsa yana kan imani domin man gabara a cikin kuma akwai wanda ya rija ya koma ruwa ko kuma dama aslan ma bai musulunta ba domin malamar wa min man kama walau sha Allah wa mustaqalu ai da Allah ya ga dama ba za su yi yaki yaki ba balle su kaka da junan walakin Allah ya tsalu ma yuri shi Allah haka yake abin da ya ga dama yake aikatawa ko ba wanda ya fi dan me la ya fara ma ya fara fa'alu lima bi shi na Allah ya aka dawa ya tabbatarwa cewa walakin ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man kafar wa law sha'a Allah ma ihtadalu walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata duk abin da ya ga dama ne ba kuma wanda ya ce masa dan me
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع في الأرض ولا لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وكان لي daga an kaya ɗaya biyu uku sai Allah ya kawo kudaitarwa wajen ciyarwa saboda mahimmancin ciyarwa ya to ya yi wanda zai na amana ya kuma da kuka yi imani an fi komin mara suna ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi amma fa kada ku kudurce cewa mummuna za ku ciyar kamar yadda bayani zai zo a gaba a'a ku ciyar da mai kyau an fi komin tsayi ba ni ma ka kar ka ciyar da haram ka ciyar da halal kar ka ciyar da mummuna wanda kai ma idan an ba ka sai ka rufe ido za ka fa a'a ka ciyar da mai kyau irin wanda kake ci shi za ka ciyar in kai ma kana so ka samu lada mai kyau nan Allah yana kan kuɗaitar da mu mu rika ciyarwa mu rika ciyarwa alal mutsai kadru hu alal mutsai kadru kowa gurgurdan karfinsa sai ciyar an fito min mara zannaku Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku an fito min mara zannaku min kabla an yace yau kafin gabanin wata rana ta zo muku wannan wata irin rana ce yawun mashhud yawun ma'ud yawun talaq yawun tanad duk ranar yawun qiyama yawun jaza duk wannan suna da ranar tashin kiyama min kabla an ya ce yau kafin wata rana ta zo wata biyar rana na bai wa fihi wala kullatun wala jifa wannan rana babu da yadda sai wa ce babu cinikayya a ciki la bai wa fihi ba da yadda sai wa babu cinikayya a ranar dajin da kiyama da yadda sayarwa ya kare tun daga duniya wala kullatun kuma ranar babu abota cewa wani abokina ne wani ɗan uwana ne ranar babu yau mai din fara an saba bai nan wala ya fita wani babu ranar ba wannan ɗan wani ne wannan kakan wani wannan uban wani wannan matar wani wannan jikan wani wannan da tabakon wani ranar duk wani zubuta ta yanke sai zubutun gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kan fada yake sai masu tsoron allah masu tsoron allah a ranar kan akwai abota amma wanda ba sa tsoron Allah ba ba ba su da abokai kowa ran da ran da yake halatin lahu yawma idin ba'dhum li ba'd aduwwan illa al-mustaqim dan kuwa a wannan rana ka ji an ce maka wala kullum ba abota ba abota a wannan rana amma a wani jami'in halatin lahu daga kullum ne هذا الله تقواكم أبو كنجنا يوم يجب بعض لبعض عدو على ذلك القيامة قوة ينافق قوان مسمى وانت يجا مسلسوا بتقوى الله رانا فايدة وقفة جديوش هل شيء رانا تلاقي جاية بشي إذن يتبع هو أنت نسوك سيشيرين ليه مبريتو يكاكا تبسو ويسا سوك سمو بطي إيماني وكذلك يكون تبغنينا على الدنيا sai tambaye su sun taba ganin sa to a ranar za a yi wani na ka irin wannan rana amma su masu tsoron Allah ba a tsara alaƙin lalata ba zo ba a duk mutum da mutum sai aka doge aka ce masu tsoron Allah a ranar kan to ranar ma suna son junansu in kuna haɗuwa kuna sallah to za ku zama ba a wajen juna kuna zuwa kuna karatu alqur'ani kuna zuwa kuna wazifa kuna zuwa kuna cikin juma'a kuna zuwa kuna karatu kina alkhairi to ranar za ku zama abokan juna saboda wannan haduwa ce ta Allah ta haduwa ta Allah ba ta yankewa ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله كان وانفصل duk abin da yake na Allah ne duk abin da ya kasance na Allah ne dama wata tsara zai da goma kuma zai tsara da sunanka ba zai yi ba ba ma kana da ghairi Allah duk abin da yake kuma ba na Allah ba ba ka ba gina shi saboda Allah ba ba yi alaka saboda Allah ba to wannan ba na wani matsala zai nisanci juna kuma zai yanke zai wuce ne ba zai sadu ba ba ka lokacin da za mu yi mai saboda Allah la bai wuce wala kullatu wala shafa'a kuma ranar babu ceto sai wanda Allah ya fice illa mana ta da wurin rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto yana cewa shafa'a ce da yayin kabairi da ummati ceto na Allah ya ba wa kowa dama ya zuwa zai biya masa kowane annabi ya fito a duniya amma ina je da wasu an je lahira saboda na san ina da masu sabo da yawa to saboda su zage wannan addu'a idan muka je zan roƙi Allah Allah ya musu gafara Allah ya sa annabi ce ce mu sannan alqur'ani zai ce to musamman suratul baqara da suratul ali imran قال لا تقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله وكان في القرآن القرآن إذا ذكرت القيامة ينأتي ثم أبو تاشي ألا يتاخذ ثم أبو تاشي القرآن وقال لا تقول يوم ذكرت زهراوين أو غراوين هما البقرة وآل عمران ويوم ذكرت سورة البقرة بسورة آل عمران زاد دوران القيامة كمان جاجماعية كمان za su tsaya wa mai yawan karanta su su yi jayayya sosai a gaban Allah har sai an ba su ban su wayannan suraye sunaye a wata surar surori guda biyu bakara da ali imran zalla na cewa suratul bakara al-amsu biha baraka wa tarkuha khatara la tastati'uha al-batala riko da suratul bakara al-barka in ana kan da sun bakara a gida to shi da ba ta zama a gida aljanu ba ta zama a gida miyagu ba ta zama a gida manzo Allah ya tarku wa hasara barin suratul bakara ba ka karantawa wannan hasara la ta tafi wal mabala kuma duk wato bokaye ko in bokancin boka sai dai ya buga ya barka in dai kana karanta suratul bakara wane ne ka buga masa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga alqur'ani zai yi ceto wasu daga cikin sunan alqur'ani za su yi ceto annabawa za su yi ceto waliyai za su yi ceto sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi ceto tabi'ai za su yi ceto mu'minai wanda Allah ba su iko ya ba su dama za su yi ceto Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece mu Allah ya sa alqur'ani ya zama mana hujja ba hujja akan mu ba farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah yake cewa wala tsawayu fi wala qullatu wala shafa'a ce duk nan ba wanda za a ba shi do sai wanda Allah ya ba shi illa ma ne da rahman amma akwai wanda wala akwai mutanen da wala ta kawo shafa'a fi shafi waɗansu kan ce duk mai ce ba ne amfani da su ba yadda wa'azi mai wa'azi ya musu amfani a duniya ba to haka ce tun bai ceto ba ya musu amfani a lahira Allah ya kiyaye mu wala qullatu wala jamaa wal kafirun hum zalimun kafirai wanda suka suka yi wa Allah tarayya sune azzalumai dan babban zalunci shine yi wa Allah tarayya kamar da Luqman da Hakim yake faɗa mai da zai cikin Al-Qur'ani yana cewa inna shirka la zulmun azim tarayya wa Allah shine babban zalunci shine wani malami da wani tafi yake cewa mun gode wa Allah da bai ce wa zalimuna hum al-kafiruna ba yace wal kafiruna hum al-zalimun bai ce al-zalimai su ne kafirai ba yace al-kafirai su ne al-zalimai kafirai ko na nufin wanda suke wa Allah tarayya saboda babban zalunci shi ne wa Allah tarayya Allah ya kiyaye mu zaluntar kanmu
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فهذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يدعونه حفظهما وهو العلي العظيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يموت حفظهما وهو العلي العظيم وإن آية ita ce ake ce mata ayatul kursi aya ce mai girma mai daraja duka ayoyin alqur'ani suna da girma suna da daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul baqara ita ce jagoran surar alqur'ani ayatul kursi ita ce jagoran ayoyin alqur'ani gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya shiga aljanna to duk bayan sallan farilla ya karanta ya turkushi in dai yana karanta ya turkushi bayan sallan farilla to tsakanin da aljanna mutuwa ne saboda girman wannan aya sannan kana so mu kwana lafiya ka je karanta ya turkushi bayan ka kwanta baccin ka manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta ayoyin farko na suratul mu'mini amin in ya karanta ya da ayatul kursiyu to zai zai wuce lafiya inda safe ya kan inda ya mai karanta zai kwana lafiya sannan har yanzu manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi hadisi amma bintu yazid السكنية أو بنت يزيد السكن الأسدية الأنصارية الأشعرية إذا أسماء ta ce ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan ayoyi guda biyu su ne ismullahi azam cewa Allah la ilaha illa hu alhayyul qayyum ayatul kursi kenan sannan yace alif lam mim Allah la ilaha illa hu a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce أسماء الله واسم الله الأعظم yana cikin surorin surorin alkurani guda uku da suratul baqara da suratul ali imran da suratul taha suratul baqara yace akwai allah la ilaha illa hu al hayyul qayyum wannan kin ayatul kursi suratul ali imran ita kuma da shi ta bore tana cewa alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة الطائر الله لو من يقدر جنا سورة وعنت الوجوه الحي القيوم وقال يا حي يا قيوم يا نور الله العظيم إن كان سوك هذا لا إله إلا الله الحي القيوم إن كان سوك الدنيا يا قيوم وإن كان هذا خاصة اسم الله الأعظم wanda an yi al'akar roƙi Allah da shi yana karfa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahari ya ce masa wani ba za ka yi aure ba ne? Ta ce yasu ya bai da abin da zai yi aure ta. Ba ka iya kulwa Allah ba ne? Ta ce yasu ya na iya kulwa Allah ba ne? Ta ce kulwa Allah ba ne ba Al-Qur'ani. Yan sana Al-Qur'ani kudu kulwa Allah ta da shi kashi daya. ya ce ka yi muyayi wa kafirun ta ce kwarai ko ya rasulallah ya ce ita ma rukun alƙur'ani ne ya ce ka yi izazun rukun zizari izazun da rukun zizala ya ce kwarai ko ya rasulallah na iya ya ce ita ma rukun alƙur'ani ne ya ce ka yi izaja a rukun mai barbat ya ce na iya ya rasulallah ya ce ita ma rukun alƙur'ani ne yace ka iya ayatul kursi wallahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum yace la iya yace ita ma ruhul alqur'ani to ka ga wannan surori da wannan aya kowace tana matsayin rukuni ne na alqur'ani in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada hajiya an tsara abincin zakka sai ya ba wa abu hurera ya ce abu hurera ka je ka kiyaye min wannan abinci na zakka ka kula min da shi da kyau abu hurera sai ya tafi yana kai da abinci dare ya yi sai ga wani farawa ya zo yana sata abinci abu hurera sai ya kai ya kama shi sai ce sai na kai karan ka wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ka ya kuri iyalai da suka mun yawa nauyi ya mun yawa ina da bukata sai ya sake shi gari ya waye sai ya jalla manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ga manzon Allah ba sai manzon Allah ya Abu Hurairah ya kai da baban ka da jiya yace eh wallahi ya Rasulullahi ya zo na kama ina sanin abincin zakka sai na kama shi sai na kawo shi wajen ka sai ya koka mai to wallahi talauci ne da abin shiga iyalai sun masa yawa shi yasa na cikin bayinsa sai na rabu da shi annabi da ƙarya yake yi wa zai dawo abu da ya koma gani dare ya tsaga ko sai gashi ya zo yana tsaga sai abu da ya sake kama shi sai ya ce mata wallahi yau ma iyalai ne zai kuka masa kamar jiya to ka san sabon manzana da sosai sai sake ruwa ne yana koma manzana ya ya kai da mutumin kalibiya ta ce har sallah ai ya sake ko ka mu lura ce karya kake yau ma zai dawo karya yake yau ma zai dawo rana na uku ya sake dawowa ya kama shi ya ce yau kam sai na kai gaban annabi muhammad sai ya ce dan allah ka rure amma zan ba ka wani lagari ka san malamai da sun lagari idan ba ka wani sirri yake kaga wannan ayatul kursi zan ba ka wadansu kalmomi idan kana karantawa za ka ga kwana lafiya ba mu aljani ko shi ɗaya da zai dame ka yace menene yace ayatul kursi yace sai na rabu da shi na karɓi wannan kalmomi sai na koma ta ga yan jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zuwa wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ce na Abu Hurairah ya kare da mutunka yace wallahi ya Rasulullahi kamar yadda ka faɗa ne ya dawo dama na na jira ne na jira to tunda kake zai dawo na san zai dawo da ya zo da na kama shi sai na ce zan kawo dolen ka sai ce wallahi yau kam zai koya ni wannan su kalmomi idan na rike su to zan kwana lafiya yace me ya koya maka yace yace min idan na kwanta mace da dare bayan na ce kwanci har na kwanta kwanci a a shimfiɗa ta to sai in karanta ayatul kursi za zuwa ƙarshe Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والارض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا كرمت من آية in na karanta ta zan kwana lafiya shi ne na bari sai mazala ya ce lalle ya gaya maka gaskiya amma shi makarici mazala ce ya gaya maka gaskiya amma shi makarici to kaga a nan duk abin da ka samu a wajen mutum ko min karyar da karɓa in dai zai amfane ka ka bar shi da karyarsa kai ka ji abin da zai amfane ka tunda manzo Allah ya ce a hikmat fasatul mu'min aina ma wajadaha akhadha biha a wata riwaya wa huwa haqqun nas biha da ma yi ma kayan mu'min ne bace masa duk inda ya gaishi to ya dauka kayan da kawai ko kuma duk inda ya gaishi shi ya kowa da tanta da shi da haka mutum ko ya yake shi in ya baka wani abu in dai abun yana da amfani ka fi kai amfani da shi ka bar shi da da damuwarsa na haka manzo Allah ya ce maza shi ne wannan mutum magaryaci ne amma wannan ayoyi da ya gaya maka cewa ga amfanin sa gaskiya ya gaya maka sai manzo Allah ya ce Abu Hurairah ka san wannan kwana uku da kai kana kai kawo da wannan mutum ka san da wasu ya samu yace ayar da ya sani ba yace to ni dan yace nan ne ya samu to ka ga nan ne ya ba Abu Hurairah saka shi kuma ya karba manzo Allah kuma ya tabbatar da shi a kai to ka ga mutum ko ya kai shi kan kafirci in ya baka abu in dai ne amfani ne karba ranar da duk wanda ya kasance a duniya duk wanda ya laifi a duniya shi ɗan da ya kafin wace amma duk da haka wata rana sai suka yi kawo da fir'auna sai fir'auna ya tsira ka yadda ke nan sai da yadda a hawa kamar an gani ranka yadda fir'auna ya tsira ka yadda sai da yadda a ranka yadda sai fir'auna ya ce kai ba duk wanda ya lalata a duniya nan duk barnan da ya kai ne sanadi sai ce na ji amma duk da nake yi ai ban taɓa cewa ma a yanzu da kuma ilayen gari ba ban ce ni Allah bane ban taɓa cewa na rabu kuma rabe ba amma kai ka ce ma a yanzu da kuma ilayen gari bayan shekara ɗari a yawan shekara arba'in ka ce a ka ce ka ce ana rabu kuma rabe saboda zamanin sai da shekara ɗari hudu yana mulki sai shi da ya ce ai ba kai ne ba kai ne tun da kai ne kake cin Allah ne ba ya taba cewa shi Allah ne ba kai ba haka zan lafiya wa abu mai ce wannan shi ne kula ka wannan aya tana da muhimmancin gaske wajen karantawa da rubutawa a sha da rubutawa a yaya duka yana amfani malamai suna da bayani da yawa akai ga hadisan manzo Allah sai jawabi da yawa akai duk wanda ka samu ya tsawo gaba ka karke karkai Allahu la ilaha illa hu ba wani abin bautawa da tantanta da gaskiya sai Allah shi kada shi ne abin bautawa tantanta da gaskiya alhayyu wa sayyu shi ne alhayyu shi ne rayayye wanda rayuwarsa ba ta da farko kuma baya mutuwa laysa li awwaliyatihi bidaya wala li akhiriyatihi nihaya farkon sa bai da farko Allah kenan karshen da bai da karshe alhaji shi ne rayuwar da ke bawa kowane rayuwa rayuwa kuma bai karɓar komai daga wani wata rayuwa alƙayyu shi ne mai tsaya wa komai shi ne komai ke bukatuwa zuwa gare shi shi ko baya bukatuwa zuwa ga komai subhanahu wata'ala la ta kudu sinatun wala nan Allah baya mai gani balle ya yi bacci sinatun shi ne gangani nan bacci Allah baya gangani ba zai yi ce wata rana sun tambaya ne musa Allah ka yana bacci sai Allah ya ce musa musa ga kulabe guda biyu ka rike a hannunka yau za ka kwana ba ka yi bacci ba ka rike ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu annabi musa ya ce kulabe yana tsaye yana tsaye yana da can zai yi ya kama shi sai kwalabin da suka duka maza su wani sai farka tsaye da ke da kyau ya ci gaba da rikewa can kusa masu bayi can kan sai bacci ya kama shi ko sai kwalabe da suka bashi suka bashi sai Allah ya ce Musa ka ga da yana bacci to da sammai da kasa haka za su fado su rushe wannan saboda kai ka da kanka gwada ka ga abin yadda yake هناك إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله لا يعبدني وبي كما تأتي الله ينام أي ولا يكون الله بكتب لي الله سبحانه وتعالى هناك شاء الله لا تأخذ سنة ولا نوم يجري ما يقام عليه بل يبكي له ما في السماوات وما في ملك السمي كذا دكنا komai da komai na Allah shi ke mallaki kayansa tambayi da abin da suka kunsa da abin da ke tsakani da kasai da abin da kwanta duka wannan Allah mulkin Allah ne shi ke mulkin kayansa amma yana ba da aro a ce wani sarkin kaza wani sarkin gari kaza wani shugaban kasar kaza amma in an je lahira ranar kowa an bai ga sai za za ka tun daga nan duniya mutum daga ya mutu to shi ke nan fata wata ka tuka ka sai na bayan ka kuma kuma je lahira ta ga tambaya liman mulku yau yau ko mulkin kariyar ma ko na rumma ba yake da shi sai Allah ya amsa wa kansa da kansa ya ce lillahi wahid al-qahhar to dan haka mulkin sammai da abin da ke ciki da abin da ke tsakani da abin da ke kasa duka da Allah lawa ta samawati wal ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wa ne ne yake yake to in ba ne Allah ba Allah wanda yake yake to sai da izinin Allah Allah ne ke ba da dama a yi ceto har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace sai an jira ta ga kiyama sai na je na roki Allah sai ya bani da ni ceto in ya bani da ni ceto yana bani da ni na kusa da ni da so ke farawa sai a zuwa ta aljanna Allah ya sa ku manzon Allah ya tsawon da wallahi ne ba wanda zai zai ceto sai da izinin Allah waye isa sai Allah ya zaɓe su ya lau ma bai na yi mu ma kalmar shi Allah shi ya san abin da ke tattare da mutum gabansa da bayan da suke da baikinsa Allah ya san abin da ke cikinsa ya lau kayan ayoyin ba ma su kusuru ba wa ne mu kula da su Allah abin da ke cikin zuciya ma ya sani balle abin da ke gaba da bayan mutum balle abin da ke cikin mutum ya lau ma bai na yi Allah ya san abin da ke gabanin su wa ma kalfau ga abin da ke bayan su abin da ke gaban su da bayan su Allah na sai da shi ciki da ban mutum Allah ya sai kuma komin kamfin nan halitta komin girman ta Allah na sai da kayan sa Allah yana kulawa da kayan sa kuma kowanne Allah na bashi kulawa gurgudu yadda ya kaddara zai bashi baya manta wani subhanahu wa ta'ala ya rabu da yadda makarfa ولا يكون بشيء من علمه إلا بما شاء ba wanda ya san Allah sai sai gwargwadon shi Allah ya ga dama a sai shi sifofinsa da sunayensa wala ya wuce bishe in ne ne baya ba wa kowa ilimin sai kewaye da shi ya san ciki da ban abu illa bi ma sha sai dai yadda Allah ya so ya baka Allah shi ke ba da ilimi in ya baka ya ba mu gudan abin da ya ba da akwai wani sama da kai ba ko ba kullum zai ilmin hali shehu mai na cewa ana kuma wajen sarki ya kasa kai mu gida biyar gaibu abin da ke koyo wanda mutum a wajen mutum bayan ya zai da sun da ke tafiya yadda Allah ya kasa kayan da gida biyar akwai gaibu na farko wanda Allah ne ke bata da shi wanda ko annabi Muhammadu har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san wannan kai shine wanda Allah ke cewa kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wannan gaibu har annabi Muhammad bai san wannan kai sallallahu alaihi wasallam gaibu na biyu shine wanda Allah ya sanar da annabi Muhammad shi kadanta bai sanar da kowa ba shi ne ke cewa وما كان ما كان وما كان ليطلق على الغيب ما كان الله ليطلقكم على ما عليه حتى من خليل من الطيب وما كان ليطلقكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ألا فلا ليس تكون كيف السبب sai dai zai zaɓi wanda da cikin manzanni ya nuna masa manzanni ko dukkan zaɓaɓɓu ne Allah ya zama yana mala'ikatu rasulan wa minan nasi sai ma kace za a sake gabe cikin da ko kai ma ka san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ita kuma ayan tana ce bandan bayu annabi Muhammad akwai bayu shi kuma wannan bayu na uku shi kuma na manzanni shi ne ke bala cikin sofi sai ni ayyul ghaib wala yadullu ala ghairi ahadan illa man yastawi min rasul Allah shi ne ya san bayu ba zai zanta kowa ya gaba sa sai wani yardance sai dukkanin yardance yardance da cikin annabawansa annabawansa dukkan su yardantu ne na hudu kenan na hudu shi ne kai mun Allah ya ga dama ya sanar da ya sanar da kai misali sai na abubakar sai na abubakar a cikin yaren manzon Allah ko yarta sai da Aisha yar sai na abubakar yana son ta mutuwa tun da an tambayi manzon Allah wa kai wa kai zo yake Aisha aka ce a mazaje ba yake babanta yana son ta sosai sai na abubakar sai ya dauki dabino kamar nono ashirin ko tafka ashirin sai ya bata sai sai ne jini ba ta je ta ɗauka ba sai wata rana na duba shi sai ce na ba ki dokar ta biyo ba ki je kin ɗauka ba in kuma ki je da wuri kin ɗauka ba har kika bari sai na mutu to ya zama naku na magada ya koma cikin kayan gadi da baki hauki ba ku ko magada na ku biyar ne ma mu ma illa akawani ko sai kace to babana ni ne na san uwana maza guda biyu Muhammad da Abdulrahman ni kuma na san uwata mace guda ɗaya ce kawai ita ce Asma'u iyata mu ma da wacce ce ta mu ta uku yace bintu Kharija zabatin muraha jariya yace ga mata ta bintu Kharija tana da ciki yanzu ga cikin nan yana gani ya mace ce a ciki kaga lokacin ma ka gane balle a ce ya ta ji dai kai ne ta ba shi labari kuma ta aihu ta haifi ya aka sa mata umar kai har ta girma ne shekaru ta kai shekara kusan goma ta rayu da matsayi da Aisha din sai na kullu yace yana nema zai aure ta ita kuma ce wallahi ba ta so ita nan take take so saurayi dan kwalinta da dukiya zuwa mata dukiya ne take so ba ta aure ko ba shi kuma maza yana so sai da aisha aka yi shekara shiga babban mutum amirul mu'minina shugaban musulmin duniya yana son ban wata da kuma daji sai sai ta ce wallahi a kasar ba zan iya ba hankalin mai laifin da da zafi sai ta jima wani da zafi wani sahabi ne da hikima ne da barbari sai ta karanta mishi yadda wannan dai kawai da ya ce an gama sai ya ba da ya samu sai na umaru kansa bayan ya yi zuwa ta ce ranka dade na ji labari tana neman aure gidan abokan ta ce kwarai ko ba ka son aure ta a ni ne wanda ya na je zo da shawara ne ta ce mene ne ta ce ranka dade na san duk kokarinka duk kokarin da kuke yi ka samu kusanci da Annabi Muhammad ta ce kwarai ko ta ce kaga wannan yarinya ce karama ta tashi da mafiya a gaban zai na yi tun shugaba da tashi ya ce ku maza ma ran kai dade muna tsoron ka balle maza mu tattawa muna tsoron ka balle maza balle yara samari balle mata balle yan mata balle yara kanana ai tsoron ka take kiran kai ya ce amma kai da ko ta da irin sunanta ya ce tana gidan da yin na'ari ta ga wani ta kuma da musala ya ce haka ne ta kwarai kuwa ya ce haka ne ba ya tura wajen da yin na'ari ya ce wannan irin da Allah ya ba ku din nan wanda baya yanke wannan narin da yake kada kuma da roban sa muna ina da bukata sai ce to zan turo wa muka gani in ya nuna maka shi kenan sai ya bata sai biro a faifai ya ɗauke sai ki kai wa zai rumi da wannan ki kai masa da kanki ki ce wai ga abin nan ya gani ya yi ko bai yi ba shi kenan ko ta je da ta kai wa zai rumi amir mumin tana kawo ba sai ya kama kabanta sai da kwanta kabanta ta kai wannan zo wallahi yau da ba dan ina jin nauyin ku ni na san kabanta nan ba kawai ma ya koyi wajen da wata mata sai ta bada yana da ya kawai rubuta sai ta koma gida ba ta ce ba ba ka aike ni wajen wani tsoro ka ga abin da ya ina kai masa kawai ya kama wai abin ya nuna sai ya ce mata ai mijinki ne sai ce kuma ban sani ba baba to kaga a nan muke cewa uba zai yi awar gidan ta ba ba ta sani amma saboda ya kyauta ya mata ya bai samarce ta saboda ta samu ta samu ta samu rahama ta samu tsira saboda idan ta saba wa wanda ta saba wa Allah to za ta ci uban yayi kokarin yanda zai taimaka mata wajen da ya mata biyayya to har ya aure ta suka zauna wanda kuma ta ga kuma ta ce to kaga wannan shine zai da abin da take kai sai na Umar ya tura mutanen da yaki yana kan wajen yaki yana hudu ba ranar juma'a sai yaki ya yi daidai da kare mu sai ya ce aljabalin jabala ya zariya aljabalin jabala ya zariya aljabalin jabala ya zariya shi shugaban yanki shi ne zariya sai zariya ku zo da dutse ku zo da dutse zariya ana hudu ba kwasu da ya bari wannan kalmar ya kai wani hulwar sai da ya zama ce lafiya a biyan mutane kuka ji kana cewa aljabalin jabala ya zariya sai ce a mutane na ne a waje kaza suna yaki yaki zai karya musu da ke bidiyoyin dutse su ma sai suka ce muna cikin yaki kawai an yi wani sai muka ji wani amir da ya sai ku yi da wani dutse sai muka yi da wani dutse kuma sai muka tsira sai na Usman radiyallahu anhu wata yana zaune a bada su sai wani mutum ya zo yana shigowa sai ce kai ni ba na son sai da mutum zai zira zina a hanya ya haɗu da yan mata ya rungume rungume ya yi sumbace sumbace ya zo sai mutum ya bincike ya ce adabi ko da muhammad akwai wani annabi ne ko bayan muhammad sai ya ce masa inna ko fira sai mumin fa inna hu yanzuru li nurillah kai sauran wato hangen nesa mumini yana kallo ne da hasken Allah to haka wannan gaibu da Allah ke banci siddiqai bayan karshe ke akwai gaibu kuma na gaba gari wanda Allah ya gada bayan ya sanarwa har yanzu ko ba ta karshe su kayan su ne maka namiji ne ko mace ne ko biyu ne ko ɗaya ai girmu ne kai ko ɗin jama'a ba ba wanda za ka gani ka ga Allah da sunan take ba ko ka zo ka kawo kasa ka buji kasa wani ya buji kasa ya ce in an dole ka san za a samu fetur za a samu zinariya za a samu safal kai ba ka shiga kasa ba shi ne shiga ba kuma in an dole sai a gani Allah wa ya tarar da shi Allah ya yi ilimin abin da Allah ya gada ma ya tarar da shi shi ne wannan aya wala ya yi nuna bishai min ilmihi illa lima sha'a duk ilimin da ka sani Allah ne ya ga dama ya tsarkake ko ilimin sanin Allah ne cikin sauran suna da tsofinsa ko kuma ilimin sauran al'amura na rayuwar duniya da na lahira wala ya zarce bi illa lima sha'a wasu a kusiyu da ma wasu ba shirin kursiyun Allah ya wadatu sammai da fasa wani sahabi ya ce da ce za a warware tambayi bakwai a jera a warware karshe bakwai a jera a jefa su a kan kurji za a kamar shafi ko godiya saboda girman kurji kurjin nan nan ne wajen kudurar Allah maudu ba zama yi rau wajen kafa Allah ba a danganta masa kafa kowa kudurar ubangiji nan shi ne wajen don haka shi kuwa al'arshi yana saman kursiyu don haka kursiyu shi kuma jefa shi a kan al'arshi kamar tsaba ne aka jefa a kan kirki kamar tsaba guda uku a jefa ko kuma tambayi da kasar a jefa su a kan a cikin al'arshi kamar an jefa tsaba ne a kan kirki ko kuma an jefa tsaba ne a kan fa'a ko kwandala a kan fa'a to haka kuma idan aka ɗauki shi kursiyu aka jefa shi akan alashi shi ma kamar an jefa kogo ne akan fa'a ba ga kan shi ma girmansa akwai hamar da farin mala'iku suke dauke da shi haka kursiyu na Allah ubangiji wata ya kursiyu samawati wal ardh ya ya shi ya yarwaci zambai da kasa wala ya kudu yin doma kuma kulawa da zambai da kasa din nan da al'arshi da kursin nan ba ta fage da Allah ba ta fada nauyi subhanahu wa ta'ala wa huwa insha Allah shine al-aliyu madaukaki al-azim mafi girma shine shine aliyu madaukaki shine azim da girma subhanahu wa ta'ala al-aliyu sunan Allah ne al-azim sunan Allah ne haka jama'a mai kokari mu rike wannan aya ta yadda kursiyu tana da mahimmancin gaske musamman a haka ce idan za ka fita gida ka karanta ya rubutu kafa ɗaya don Allah ya za ta je lafiya ka dawo lafiya kuma in ka shiga mota ka karanta ya rubutu da yawa ko an yi hankali sai ba za ka yi ciwo ba ko kuma mota ba za ta yi hankali ba in ta yi hankali to kai za ka fita lafiya akwai dai kaifiya na ya rubutu da yawa sai a rike a dinga da yawa Allah zai biya bukatu gaba ɗaya in an ce idan kana son gida ko wani abu mai muhimmanci in kana karanta da mutum adadin haruffanta dari da saba'in to Allah zai ba ka gida Allah zai baka abin da kake bukata adadin ɗari da saba'in shi ne adadin yawan harkon ayoyin sannan ana karantawa yawan wato harkon kalmomi kalma hamsin ne shi ma da duk bukatar da kake da ita Allah zai yi maka Allah ya biya bukatun za mu dakata a nan kuna muka faɗa daidai Allah ya bamu lafiya. Kana Allah. An tura tambaya Allah mana gafara. Tambaya to bismillah.
Wai mutum ne yana lazimi.
Na.
To shi ne ya ji an shiga sallan jam'i.
Na.
Wai zai iya barin lazimi in ya so in yi sallan jam'i sai ya zo ya ci gaba da lazimin sa ko kuma ya dai.
To idan mutum yana lazimi sai aka kare sallah. To sai ya rike daidai inda yake. Istighfari yake yi, salatul fati yake yi, la ilaha illallah yake yi, sai ya rike daidai wajen sai ya shiga sallah. ana idan da sallah kada yi komai sai ya dora ya kara ta sai ya kara ta sannan sai a tuyar da ya saba yi bayan sallah Allah ta ala ala abinda kuma kuna daidai da imam ladan sa abinda kuma kuma ya da imam ladan Allah ya fito daga iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wajen mu da alheri Allah ya mana gabara cikin wannan wata Allah ya mana rama cikin wannan wata Allah ya ɗauka wuya da su ga wata cikin wannan wata barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu aljanna ba mu isari ba mu kowa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasan ma Allah ya ba mu lafiya da kuma lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba Allah ya kawo mana sauki rayuwa a kasar mu da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun sa Allah ya biya masa kowa da damuwa Allah ya yi masa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kafi ibadun mu Allah ya kafi azumin mu Allah ya sa mu dace da rai da rai da shi kare mu na ibada Allah ya sa mu dace duk abin da ake dace da shi na alkhairi cikin wannan Ramadana barka da Allah sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين